يا رحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف بالمعروف الموصوف الموصوف الموصوف بالكمال في الأزل والأبد المتقدس عن النقص والمثل والشريك واليد والزوجة والأولاد المنفرد بالعظمة والكبرياء والعزة والبقاء أو الملك الهنان المنان الجواد الذي أهدى بفضله من يشاء وأذل بعدله من شاء من العباد ونبه في كتابه الكريم على وفق ما سبق في علمه القديم من الأشقياء والأصدقاء قال الله عز وجل من قائل من يهديه الله فهو المهتاد وقال تعالى ومن يضلل الله فلا فما له من هاد الذي أذاق هلاوة طاعته ولذاذة مناجاته من شغله به من الزهاد والعباد وكف بفضله العظيم من اصطفاه للهرة القدسية وصفاه من قدرات الصفات النفسية فأبعد عنه الهجر والأبعد ونور قلوب أوليائه بنور معرفته وسقاهم بكاس محبته الشراب الودود فسكروا براه الهواء ولم يسقوا مدمه كما قلت في الإنشاد سكارى ولم يسقوا مداما وإنما سقوا أبواثا جلا وسف واسف سقاه من الرأي التي من يشمها تميل به قبل ارتشاف معارفي تجلى لهم فشاهدوا جمال المحبوب وعجائب الملك والملكوت والغيوب وتأنملت بالمشاهدة منهم عين الهواد وجلسهم على بساد الإنس المقروبين في حضرة القدس صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته وإدراجه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة ياسين مقية وهي اثنتان وثمانون آية wannan sura ce mai bayanin yasin an sauke ta ne da garin makka banda wai za ƙila lahumu an fiɓu ko a madina tana da aya tamanin da biyu daidai kamar yadda ya zo daga cikin hadisi masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da mu iqra'u yasin ala mautikum ku karanci yasin ga waɗanda suka mutu daga cikin ɗan uwanku ومنها ما من ميت باب ولا ممتي يقرأ عليه ياسين إلا هون الله عليه duk wanda aka karanta masa ya san Allah zai kawo masa sauki wajen zare rai wa mina man qara ya san fi lailati ibtiga a wajhi Allah duk wanda ya karanci ya san a cikin dare dan neman yardan Allah gafara Allah lahu fi tilka layla ce Allah zai masa gafara cikin wannan dare wa min ha ga haka inna li kulli shay'in qalban kowane abu yana da zuciya wa qalbar qur'ani kun ga zuciyar alqur'ani ita ce yasiyan wa man qara yasiyan duk wanda ya karanci yasiyan kataba Allah biha qira'atul qur'ani ayra marratin za a rubuta masa ya karanta ƙur'ani sau goma wa min ha inna bil qur'ani la suratu a ƙur'ani akwai sura tashbahu liqari'iha wanda tana ceton mai karanta ta wa taghfiru limunsamiha tana neman gafara ga mai sauraron ta ala manzon Allah ya ce ma'anan na am wa hiya suratu yasiyan tuduwa fi taurati a taura sunanta ma'amatu ila haka ce ya rasulullah wa ma ma'amatu qala yace ta in musahibuha bi khairid duniya mai karanta ta zai gamu da alkhairan duniya wata dafa wa an wa ahwal al-akhirah da dalilin karanta za a ije masa walhalu da firgicin lahira wata dira aidan addafiyat wasu malaman suna kiranta da dafi'a ko kuma ƙariya ila ka ya rasulullah wa kaifa zalik qala yace ta dafa wa an sahibiya kullu su'in tana ijiye mai karanta ta duk wani mummunan abu wata kula da hajatin mai karanta yasin Allah zai biya masa bukatarsa wa mina man qara yasin hina yusbihu duk wanda ya karanci yasin yayin da ya waye gari a da ya surru yawmuhu za a bahi ya wuni yana cikin farin ciki a tayin sai har ya mare ta wa man qara bi sadar lailati wanda ya karanta a tsakiyar dare a ɗaye sir lelati za a bayi ran sai ya bari a ta yi zubi har ya waye gari wa mina ya zo daga abi jafar man waje da bi kalbi kasu watan duk mutumin da zuciyarsa aka samu kekashewa fal yaka ta surati yasiyan in dai zuciyarka ta kekahe ba ka jin imani a rubuta maka yasin ka ji malaman Allah ba irin na yanzu ba ana rubutu ana magana bari ka ji ma da allan da za a rubuta ma ya san Allah ma yau ka san shi ba yake cewa a rubuta masa ya duk mutumin da ya ji zuciyarsa imani yana masa wasa ya buye to a rubuta wannan yasin fi zammi daga gilas e ai ina'in ko a ƙwarya ma a rubuta masa jammin din irin daren nan ne ai ina'in ma da ya ce ƙwarya za a nema ƙwarya kun san ƙwarya to a bayan ba cikin ƙwaryan bi za'afarani da za'afaran sannan idan an wanke sun mai shirya bahu asha asha yanzu nan ƙeƙashewar zuciyar zai zama babu ita ku riƙe wannan duk mutumin da ya zo zuciyarsa ce yana da ƙarancin imani sai a nemi ƙaton ƙwarya ƙato wanda ba yi wani aiki da ba abin da ya sa muna cewa ƙato mai rubutun ya samu sukunin rubutun in kaga dama Allah ya hore ma rubutun kana yi kaman kana kewayawa haka sai kai in kai nan bangaren ka jiya nan kai ma yayi hidai ya san din kafa ɗaya zama yana cikin ƙwarya amma za'afaran shine tawada ba da tawada wannan ba da za'afaran idan aka rubuta da za'afaran ɗin nan sai a sa ruwa ana kadawa a ƙwaryan ana kadawa in ya wanku inda ba zai wanku ba sa hannu ya yi bismillah mutumin ya sha in Allah ya da imani zai cika zuciyarsa shehu ne ba mu sahu Allah ya saka masa da alkhairi mala yana ba mu rubutu mu sha wanda suka san Allah sun zauna da Allah suna a sha rubutu wanda bai san Allah ba yana kushewa to Allah mun gode maka da ka bar mu da irin waɗannan malaman suka zama su ne malamanmu duk wanda ya ce a ina ne a gani ku ce masa ya duba tafsirin da aka yi na sahawi hashiya ne imamun sahawi wanda yawa jalalai ne tafsir a mujalladansa na uku alƙalami na ɗari uku da casa'in da ɗaya a kan suratul yasin ɗin mutum zai gani wa minaha a gada haka man ƙara a surati ya fi yin lailatul juma'a ce duk wanda ya karanci yasin a daren juma'a asuba magahurin lahu zai waye gari Allah ya masa gafara wa min man da kalal muqbiratu duk wanda yake ga makabarta fa qara yasin in dai ka karanci yasin a makabarta kafafal azabu za a rangwanta azabi ala ahali ha zali a wannan wuni dai mutanen sai sun ji saukin azaba ko da kafirai a ci wa kana lahu bi adadi man fiya min alhasanati za samu kuma za ka samu lada adadin wanda suke makabartan wa min ha labari ya zo daga yahaya bin abi kasir
yace balagani labari ya iso mana anna man qara surati yasin laylan duk wanda ya karanci yasin cikin dare lam yazal ba zai gushe ba fi farin ci yana cikin walwala da murna hatta yuzbiya har ya waye gari wa man qara'aha hina yuzbiya wanda ya karanci yasin yayin da gari ya waye lam yazal ba zai gushe bi farin cikin murna hatta yumsi har ya mare ta وقد حدثني بهذا wanda mu suka ba mu wannan labari in ji malam ɗan ya ce ba wai haka bane man jarrabaha wanda sun jarraba ne hakan su suka gaya mana kai ma ka je ka jarraba ka gani tun da ya kama ganin jarrabawa da wa'anda suka yi din sai da suka jarraba muka gani wa mina lam yazal wa mina a gari haka kuma inna likulli shay'in qalban jama'a kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani yasi zuciya da qur'ani ya sanni man qara'aha yuridu biha wajhi llahi duk mutumin da ya karanci yasin saboda neman yardan Allah gabar Allah lahu Allah zai masa gabara wa da min al'ajari Allah zai bayi lada ka annama qara'a qur'ana ashara marrati kaman kai saukan qur'ani goma yazun kafa ɗayan kai daidai yake da saukan ƙur'ani goma wa ayyuma musulmin kowane musulmi qara'a indahu a karanta a gunsa idza nazala bihi malakul maut in dai mala'ikan mutuwa zai zo ya zare din sa aka karanta ya kun nazala bi kulli harfin min ayr amla kowane harafi dai mala'ika goma ne ya kuma na za su ya bayyana dai a gaban ka su yi ba su sahu yusalluna alaihi suna masa salati suna nema masa wa yastaghfiruna lahu suna nema masa gafara wai ga ina gusuru da mala'ikun za a halarci wankansa wa yatabi'una da zu za a je rakiyan gawa in kuna so gawan ku yayi jama'a ba jama'a za ku gayyata ba mamacin ko kafin ya mutu ko bayan ya mutu in dai yana gargaran mutuwa ka karanci a kan kafa daya to da rabi daya malaika goma ne zai sauka to ka gani inda akalla in kai tunani ba babu babu ba zai kai malaika dubu uku to yi ne za a ga wasu mutane ne wasu ba mutane ba da su za a wanke da su za a je jana'iza da su za a binne ka ji bayan Allah wani salluna alaihi su da su wani shahaduna da bane wa ayyuma musulmin kowane musulmi قراءة سورة ياسين إن دي أكرم في ياسين وهو في سكرات الموت ينا ما قاجم متوى لم يقبل ملك الموت روحه ملائكة متوى بذي ذلك دان سبا حتى يجيه جروان سي ملائكة جروان يازو مسبب شربة أبو شاء من الجنة رجلا الجنة بين شربها يشاء وهو على جرائي ينا كان شنفدا فيقبل روحه ya zane dan sanguwar rihana nan yana ƙanshi wayan kuci zai gaba ne kuma zai zauna gaba da sanguwar rihana yana ƙanshi wala ya hataji ila haurin mihiyar anbiya ba sai ya buƙaci a lahira a tarkin annabawa ya hawo wani ruwa ba wannan ruwan ya wadatar hatta ya da kullum jannata zai ga aljanna huwar rihana yana koyo kullum gyara ma yake ba kamar ruwa da yake wani ruwa da rahama ya zalla ma qara'atu lahu yayin da aka karanta ta wai kuma da istiyarar salihina hikiman da bayan Allah suka zaba fi istimali ta qira'a cikin ana so a dinga aiki yafin a maimaita shi ka arba'in kamar hudu aw saba'in ko a maimaita yafin sau bakwai aw yi bewa arba'ina ko a karanta arba'in da ɗaya وغير ذلك ولدن شدة الحجاب سبب قلم الحجاب من وغلبت على القلب درم كلا دزوشا يسا أكي شوية ياسن قبع ايا أشي بكر أشي أربعين دا ايا إن دين دا الله يدريه من دي ما يودات فتقرار تكون مرارة سبب من يتاوان دا هجوشي متنزع وانشيتا وترقى دبيات دبيان سكوما ذات جانو وإن كان فلن على مذكوره ko da wannan falalan da muka ambato la ya taqawu ala tadrari ba tsayar akan maimaitawan ba kamar shaidu da ruwa da lafi suka bayan da wannan nabi sai suka ba mu shaida to wayannan su ne kaɗan daga falalan yasu ana bayyanta ne da neman lahira da aikata alkhairi duk wanda yayi yakin akan sharri kuma shi ya jawo
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim Allah madaukakin sarki ce ya siyan ya da san Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda biyu wal qur'an lakin Allah ya rantse da alqur'ani mai hukunce hukunce ai alamu kan mai hukunce hukunce bi azibin nazami da ƙayatarwar tsarawa wa badi'ul ma'ani da ƙayatattun ma'anoni yaya Allah ya so innaka lamina al-mursalin Allah ya rantse da alqur'ani yace innaka cewa kai ya rasulullahi ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ne minal mursalina wallahi kana daga cikin mursalina ɗari uku daga sha uku a bayan kana cikin ma kuma kai ne babba ba za na yi ne shugaba duk wani shugabannin ba su suke bi ihim.
ala siratin mustaqim kuma Allah ya ce ala muta'allaquna bima qablahu siratun mustaqim kana nan akan tabarki madaidaici ya rasulullahi ay dariqul anbiya kana tabarkin annabawa qabla ka na can gabanin ka a tauhidi masu ɗayanta Allah wani guda da hiriya wata aqidi wannan karfafawa bil qasam da rantsuwa wa gairihi da wadansa raddan raddi aka yi da qaulul kufar gaba ɗan kabarai da lawu ga manzon Allah suna cewa lasta mursala sai Allah ya wannan rantsuwa ya tabbatar da cewa manzo ne na Allah kuma yana kan tabarki madaidaici tanzilul aziz rahim tanzilu qur'ani sauƙaƙe ne al'azizu ga sarkin da yake mabuwayi fi mulki a mulkinsa arrahim mai jin ƙai da kalbi ga halittarsa labari ne na mubtada مقدرة أن قدر آل القرآن على القرآن يأتي به لتنذر لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر بعد من ذاب به على القرآن قدر قدر قوما دا متعلم دا متعلم بتنزيل ما انذر آباؤهم wanda iyayensu ba gargada da su ba ai lam yanziru fi zamanin fajarati a zamanin fajara ba gargada da iyayensu ba فهم سوى أن القوم متعلم الغابلون سرف كلا أنا الإيمان بالإيمان والرشيد بالشريعة
لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لكن هذا القول حقيقة مجانا متي وكافري أذاب يا وجبا على أكثرهم بس جواب يوز بالعذاب ليمس عذاب فهم سوى أن لا يؤمنون بس إيماني بس al'asar mafi yawa ne ba su yi imani ba wanda suka yi imanin kaɗan ne ba su da yawa إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Allah ya ce illa mu ne ja'alna muka zanya fi anakin a wuyayensa a galala anka da an tare mu ila wal aido a hada wuya da hannu li'ala la gallu domin abin da ake nufi da gallu ya jima da yadda ilal unki a ɗaure hannu a hada da wuya sai a ce an masa zallo fahi a yi alyaddu hannu a majamu'atin baki ɗayan hannun a hada a ɗaure da wuya Allah ya ce to nan da ba su yi imani ba a lahira ba wuta za mu sa su ba sai mun ɗaure hannayensu biyu mun hada da wuyansu mun ɗaure sannan a sa su wutan babu gurin su susa ba cewa kana jin zafi a wutan ma a bala'i ake bahiya ai al'azqani zuwa ga nan makogoro ne zakar zamino na zakar wai ya mutu mawla shine inda gemu yake taruwa fa hum mukawhun haka za a musu aka daura nan da nafiya haka shine mutum hun haka su da wata ba haka ba mutum hun haka Allah nan da nan nan shi ne ɗaga kansa da baya kallon ƙasa rashi yana da udur alƙalaka la ya taɗi wani kafara ba su da ikon sun koyar da kan ƙasa wa hada tamsili yana misali wal murad abin da yake nufi annahu la yas'aluna lil iman ba su bushe ga imani ba su maza ga imani ba ولا يكفرون أنفسهم لو باسا فوقه دكانس الإيمان وجعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن نكاتهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأنا ما توقف من سرقي جباب الأبار وأتو شي أبو جهل من الأنقوة ya ce duk inda ya ga sai Allah Rasulullahi yana sallah zai masa kaza da kaza ya faɗi magana mummuna to zai ga sai Allah Rasulullahi din yana sallah to lokacin da ya je zai aikata abin da yake nufi su aka kira Abuja da aka gaya masa mutanen suka ce to ga Abuja da karen da ga sai Allah Rasulullahi yana sallah za ka yi masa aika-aika to yayin da su kafirawa mutanen na suka ga manzon Allah yana sallah sai ga ba ga Abu Jahil sai Abu Jahil ya zai dauki dutse zai je ya ke aikata aika aika to yayin da ya kusa da manzon Allah ya daga hannun ya makale ya kafa jefa da dutse ya koma gun mutanen sai ba su labari ka gani sai dawo zai sake sai makanci a wani halin zai je manzan sai mutanci ba ya yana jin muryar karatun manzan Allah ba ya ganin su shi ne kuma bin mutanen su yana kiran su na ukun ya yi niyya zai je sai kuma ga ya kuma da baya da ba sai ba da fat a wannan ɗansa a tsaye to yi ne ya ce wannan mutumin yana da sha'ani mai girma duk lokacin da ya je sai Allah ya yi sha nake ya tsare na kanin sai makantar da shi to da shi da ma da sauran ire-iren su kamar matar Abu Lahab ita ma haka an wanda ana kiran da ummar Jamil amma malamai suna kiran da ummar Qabihu ita ma ta irin wani alƙawarin ta ɗau dutse ta je tana zuwa sai abokar take gani ta ce ina abokin naka ni ba na ganin sa tana ina annabi kuma yana zuwa ai da na tadda hina yi kaza da kaza sai koma to yi ne Allah ya tattaki wa wa'annan sai faɗi wannan aya kansu Allah yake cewa waje Allah min bayyana aidi waje Allah min bayyana aidihim sudan wa min khalfihim sudan fa abshaynahum fa hum la yusirun Allah ya ce waje Allah mun sanya min bayyana aidihim nan gaba gare su wa min khalfihim da baya su sudan mun toshi eh ai da dai sun wa da muhadimu ai faɗi shainahu Allah ya ce mun lullube musu idanunsu ko mun la ya basiru na ba ta ganin tafsiri ne aina lissa da tarikin imani a yau saboda sun toye tarikin imani to malamai suna ba da balala kan wannan aya duk mutumin da yake so zai yi tafiya ka je wani guri Allah ya sauka lafiya ka dawo ko taro na cikin jama'a to idan za ka sa wandonka na kafar dama sai ka ce bismillah waje alana min bayna aydihim siddan sai ka sa kamar hagu kuma sai ka ce arrahmani wa min karfihim siddan idan za ka daure tamarin sai ka ce arrahimi fa abshaynahu fa hum la yusruna to dole da tare wani abu ba da kai da zaban ka ba ka bace a wane mutum da zai nan ka ba Allah ya koyar da kai eh inda za ka yi tafiya cikin taro ne cikin jama'a ne to wannan ne ta baci to zan da kai ciki Allah zai cire ka to kun je an ba ku shi to duk wanda yake da niyyar tafiya sai haka فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعقبتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء ديدين عليهم أعقبتهم أنذرتهم shin ka gargadar da zuwa rasulullah bi ta haƙiƙi alhamdu ka tabbatar da alhamda guda biyu ka ce a an wai guda da sanin ko ka canza alhamda na biyu ya zama alif wata sahiluwa sai ka sauwaƙe ta ka ce a an zarta hu wai da kana alif dole da masara duki alif ya zama uku ɗaya da wasali ɗaya da wasali na ɗaya kyau yana ba komai yana masa ne wani kura ko dai kira wata raka in ma kawai da gaje a an zarta hu yayi shin ka masa gargadin ya rasulullahi am lam tunziru ko baka gargadar da su bane ko ka musu ko baka musu ba ba Allah ya riga ya rubuta alaihi mahfuzi la yu'minuna ba za su yi imani ba abu ne wanda tun gina da Allah ya riga ya rubuta inna ma tuziru man ittaba zikra wa kashiya rama da bilawai fabashiru bi maghfiratin wa ajrin karim inna ma tuziru wanda za ka yi wa gargadi ya rasulullahi yanzu in zaruka gargadan ka ya amfane shi man ittaba zikra sai wanda ya bi alqur'ani na'am wa kashiyar rahmanu ya ji tsoron sarki Allah bilgari ba tare da ya ga Allah ba kamuhu ya tsorace yi wa lam yarahu ba tare da ya gan shi ba to wannan shine wanda ka masa gargadi gargadan ka zai amfane shi to Allah ya ce irin waɗannan bayi fa bashiru kai musu bishara kai musu bishara bi magaratin da cewa lalle Allah zai musu gafara wa ajran karimin kuma Allah zai ba su lada babba والجنة إتيت الجنة إنا نحن نوتيا ونخذ ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين الله يقول إنا مولي إن الله yace na hana mamu ne min wuyin mauta muke raya matattu lilbasi da tayin kiyama wannan kudu Allah ya ce muna ta a rubuta fi lauyin mahuli annan lauyin mahuli ma kaddamu na abin da suka aikata fiya ya ci ma zamanin rayuwarsu min kairin na alkhairi suka aikata wa sharrin ko sharri suka aikata li jazu alayhi domin da abin da suka yi din zamu musu zakayya Allah ya ce da yi za mu musu zakayya wa atharuhum da abin da aka yi koyi da su a bayan su shine atharuhum mastasanna bihi ba'du abin da aka koyi da yi a bayan idan ka aikata alkhairi ka je lahira alkhairi za a rubuta maka idan ka shuka alkhairi a bayan ka ana koyi da alkhairi bayan ka tafi alkhairi za a rubuta maka idan ka aikata sharri sharri za a rubuta maka idan ka shuka sharri a bayan ka ake koyi da sharri sharri za a rubuta maka shine hadisin manzon Allah yace man sanna sannatan hasanatan fa amala biha min ba'dihi kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min wujurihim shay'a manzon Allah ya ci gaba da cewa man sanna bil islam sunnatan sayyi'at kana alayhi wuzruha wa wuzru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min wujurihim shay'a to saboda haka alkhairi da sharri ne za su madubi ne so ka yi alkhairi ka amfani kanka bayan ka je lahira ka amfana ko ka yi sharri ka cutar da kanka bayan ka je lahira ka ƙara cutar da wani kan naka Allah ya ce dai shi ne abin da zamu aikata wa kullu shay'in wa kullu shay'in asaynahu fi ma nuri Allah ya ce wa kullu shay'in duk wani abu aina saboda zai ne fasiru afina wa duk abin da zaku Allah ya ce mun kiyaye shi ba wani abu da muka bari mun kiyaye shi rabe da nawo mun kiyaye shi fi imamu mubinin daga littafin mu wanda yake shugaba mai bayyana komai kitabu bayyin littafi ne wanda bai bar komai bai yana bayyanawa shine nauyin mahudi babu abin da aka bari yana cikin sa wa daruna humma salam ashabar qaryati rijaha al-mursalin Allah ya ce wa daruna humma salam a yanzu za mu sanya muku misali ashabul qaryati wato ma'abuta birnin alƙarya alƙaryan nan malamai sun ce sunansa alɗakiya wata birni ce tana nan a ƙasar rumawa wannan alɗakiya tana da babban ganuwa akwai duwar watsi a cikinta an yi ta ne tsakanin duwar watsi manya-manya guda biyar kewayenta kuma na birnin mil goma sha biyu ne to dan labarin abin da ya kawo hakan dan annabi isa alaihi salatu wassalam ya aika masinjojinsa guda biyu almajiransa guda biyu daga hawariyawa zuwa ga wannan birni na antakiya sunan ɗaya almajiransa da annabi isa aika sunansa sadiku na biyun sunansa masaduki to yayin da zai kusanci wannan birni sai kafin su yaji birnin suka ga wani dattijo dattijo nan yana kiwon tumakinsa shi wannan dattijo sunansa habibin nijari habibin nijari shi ne ma'abocin yasan ɗin sai suka yi sallama a gare shi sai wannan dattijo ce da almajiran na annabi isa sadiq da masaduki ku su waye ne suka ce mu ai almajiran annabi isa ne ya aiko mu ne mu zo mu kira mutane su bauta wa Allah su bar bautan gumakai sai wannan bawan Allah dattijan nan hadisan nijari ce to tun da yake haka ne tare da ku akwai wata alama ta aya wanda wannan alama ce ta cewa ko almajiransa ne suka ce i akwai alama an ba mu ayar da ta sanadiyar mu Allah ne warkar da mara lafiya za mu warkar da mai barasu amma da mai kuturta duk wannan ba mu muke ba sai da izinin Allah wannan kuma karama ne a gare su amma mu'ujiza ne da shi annabi Isa saboda yi ne ya aiko su ya karfafe su da wannan mu'ujiza wannan da DJ ce to in ku haka ne aini ina da ɗa marar lafiya mai shamajika shekara da shekaru baya tashi suka ce a babu wani abu mu je gurin ɗan naka mu ga halin da yake ciki ya tafi da waɗannan almajiran annabi isa ya je gidansa suka je suka taɓa wannan yaron nasa suka shafa da suka ɗora hannu suka shafuwa yaron sai yaron ya tashi ta ce da izinin allah shi kenan labarin sai daidaita a wannan birni ta sanadiyar da waɗannan almajirai guda biyu Allah ya warkar da mutane da yawa a hannunsu ya kasance shi wannan sarki ku a wannan zamani ba ya da aiki shi wannan sarki sai bautan gunki ne aikinsa sunan sarkin an ɗaki an ɗaki to da labarin ya kai ga sarkin sai kira wasu sarkin ya ce wai ku suwaye ne suka ce mu almajiran annabi isa ne sai zargin ya ce to me zo da ku gari na suka ce mun zo ne mu kira ta ka bar bautan wanda baya ji baya gani ka koma bautan sarkin da yake ji yake gani sai sarkin ya ce da su to zuwa ga wannan da kuke kira mu yanzu ashe ku a ba allan da muke bauta wa yanzu shi kuke bauta wa muku suka ce in kwarai mu wanda muke bauta wa shi ne sarkin da ya halicce ka kuma ya halicci allan da kake bauta wa ɗin sai ya gaya musu ya ce ku tashi har na yi nazari a lamarin ku mutane suka bi su ya sa aka kama almajiran nan guda biyu na annabi isa aka masa bulala kowane almajiri ɗaya sai da aka masa bulala ɗari ya ɗora su kuma ya kora su a kurkuku ya sa su yayin da suka karyata abin da suka zo da shi suka doke ni shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam da ya gane majarin nan ba su dawo ba dama akwai babban su sunansa ana kiransa da sham'unu to sai sham'unun nan annabi isa ya ce sham'unu ka bi bayan sadiku da masaduki shi ne sam'uwan safi ya biyo bayan su don ya ga halin da suke ciki shamun ya shiga wannan birni a ɓoye ba tare da yadda za a gane shi ba ya dinga tambayar mutane labarin waɗannan almajirai su aka ce ai almajiran nan an kai su fada an musu duka ma an kulle su shikenan ya kira wasu ya ebe musu haka ya girma masu mutanen gari sai ce da wannan sarki wata rana ni labari ya gan mu ka tsare mutane guda biyu daga cikin kurkuku kuma na ji ka musu duka yi ne yayin da suka kira ka ka daina bautawa wannan allan ka koma ka bautawa allan su ya ce wayannan mutanen ka yi magana da su kuma ka saurari zancen su ka kulle su ya ce a'a ina halarci shi ne tsakani na da su ya ce to ai ni yanzu ina ganin sarki ba haka ya kamata ka yi ba ka kirawo su mana ka tambaye su gaza ko sun zo maka da wata alama na cewa su wannan abin da suke kira gaskiya ne sarkin zai kirawo sai shamu ne ya ce da waɗannan sadiku da masauduki da aka fito da su a kurkuku sadiku masaduki wa ya aiko ku zuwa wannan garin suka ce mu Allah ne sarkin da ya halicci komai ba shi da abokin tarayya sai shankuni ya ce to akan haka da za ku zartar fasa ba wa auzin akwai wani abu suka ce in shi ubangijin yana aikata abin da ya zo yana hukunci da duk abin da ya nufi sai shankuni ya ce da su to menene alamar cewa ku kuna kira abi Allah akan kada a tuhumce ku sai umarci sarki suka ce je zo da wani yaro wanda idanunsa tun da aka halice ma idan ma kamar goshi yake a malmalin aka zo da shi suna addu'a suna addu'a ba su gushe ba sai da gurin idan ya tsage Allah ya tsaga gurin idan sai suka ɗan cura tabo suka manne a gurbin idan nan ma suka cura tabo suka manne shi nan da suka yi tozi kenan sai ya zama ƙwayar ido wannan taɓon sai yake gani da shi a take sarki ne mamaki sai shabu ne bai a sarkin ya ce to yanzu kai sarki idan ka roƙi allah naka zai iya yin wannan abin da suka yi in dai kana da daraja gunkin naka yana da daraja sai sarkin ya ce ai a tare da mu abin da muke bauta ba wani sarri rufefe shi ne abin da muke bautawa ai baya ji baya gani baya cutarwa baya amfanarwa shi kuma sham'unu sai ya yarda da shi da sham'unu suka yi rubun sarkin abin gumakan sarkin da ya dinga sallah yana dangar da kai yana tsammanin su ma sun ɗauka yana kan addininsu ka gane ba? e shi shamoni tare suke yi gaban sarkin yana sallah yana yana kusa da gumakan sun ɗauka da yake sallah sun ɗauka shi ma wani yana tare da gunkin nasu ne shi ko nan Allah yake bai ba sai wannan sarki bai a waɗannan masun ja guda biyu ya ce to mun ji almajiran annabi isan ya ce musu in dai allah naku yana da iko wanda kuke bauta mu zai iya raya macece in dai zai raya macece zan yi imani da ku sai wannan almajira annabi isa suka ce i ubangiji ne yana da iko a kai kome ba to sarkin ya ce to a wannan gun nama ko wani mutum da ya mutu yau dai ya kai sati daya shi wannan mutumin da ya mutu dan babban mu ne a cikin mu ne muka jinkirtar da shi ba dan ne shi ba saboda babansa baya nan sai ya dawo ya yi tafiya kuma ga a yanzu da muka bar babu ya ku kumbura suka ce mu je ka nuna mana suka nuna وهي هدة تعليمه لقلم الردد ونداوى إلى مجانين هذا أو أنك فهدر ما يأتيه من رسول باب ولمن زود إلا كانوا به يستهزئون sai ka zo suna masa izgilancin masu an koro wannan ne ga bayanin sababin ijimali ala istiza'i ga izgilancin su ala muwaddi ne bayo ila ihlaki himul musabbabu an ila sarfi zuwa ga halakar da su wanda zai zama shine dalilin asara alam yarawu ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Allah ya ce alam yarau shin ba ku sani bane ya ahalin maka mutanen garin maka alqa'iluna lin nabi wanda kuke ce da manzon Allah lasta mursala wal islamu li taqri ila mun kuzar alimu kun sani ai kam kun kabariya ne bi ma'ana kafir ma'amuna da an aikata ta lima ba da mu'allaqatan lima qablaha ya yi ta'allaki da abin da ke gabanin sa min al'amal wal ma'ana anna Allah ya ce mu ne ahlakana qablahu gabanin su mun halakan kasiran da yawa min al daga tsare kuna al'umma Allah musu dana al-muliki na wanda muka halaka idan iza gare al wanda suna karyata su la yarjuna ba su komo abala ya ta yanzu ashe ba za ku yi lura da su wa annahu da cewa su dana badali ne ma qabla mujri ayatul ma'ana al-mazkuri wa in kullu وإن كل ما جميع لدينا مدرون wannan mugabbatin nan kullum ai kullum kana dukkanin halittar nan ma da ka faɗa jami'u a wannan yayi Allah ya ce dukkanin su ladai na nan gare mu inda na bil mauki a gun tsayuwa ba da ba su bayan mun tare su mu da rona abin hannuntowa ne mun zabi a musu zabi a bincike su a ga kowa abin da ya dace da yi وآية لهم الأرض بيتا أحيينا وأخرجنا منها هبا waye dallahu Allah yake wannan ma alama ce ta aya a gare ta alal basi da aikin da Allah ta yi da Allah zai yi ranar lahira kamar muqaddam Allah ya ce idan mutum ya mutu za mu tare ga alama nan wanda zai shirye da kai cewa lalle duk wanda ya mutu Allah zai tafi shi al'arar mai da Allah ya saka ruwa da lardin da yake mace ba ruwan sama a yi na sai zama raya ta bilma da ruwa wa ka rage na nuna hamman kuma da wannan ruwan za mu fitar da kwaya kalin ɗauke kamar na alkam famina ya ku nuna daga cikin wannan kwayan za ku samu abin da za ku ci na وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون wata Allah Allah ya ce mun sanya ta fiya daga cikin basati na gonakai min nakilin zai ga gonakan naku akwai dubinai kala kala wa na ba akwai inabi ko wajen lafiya kuma sai mu tsaga daga tsakiyar gonakan naku min da uyuni na idan da na ruwa ba ruwa shayin ku liyakulu ليأكلوا من ثمره ba da banza ba liyakulu domin ku ci min sama da daga ayan itatuwan nan nasa ayu bi fata ta ne ka karanta da fata guda ne wani ran mata ne ko da ruhu a guda biyu ayu samar almalakuri ɗan itacen da muka ambato minan nakili na dubu na wajen ruhu da wani zama وما عملته أيديهم alhamdulillah amma na yake dai abin da za ku ce kun yi shuka ku ne Allah ya ce nuna gindin dubina ku ne ban ruwa ku ne amma ƴaƴan dubina Allah ya ce ai ba ku ne kuka yi ba ba hannu ku ne mulmula ya dan dubina ban ji Allah ko yi mana wa ma amalatu aidin ba hannu ku lam ya amalu kamar hannu ku ya iya yin dan itacen yanzu tunda mu muka muka dan itacen nan mai zaki a bala yi أفلا يشكرون za a yi jawab Allah gode mana ba al'amuru ta'ala alayhi ku duba mana ni'imar Allah da muka muku da kun gode wa ni'imar da muka yi muku din Allah ma da wajen zargi ce ba za mu bar ku ba sai na ƙara muku dan akwai ayar da yake cewa la in shakartum la in لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ga ni da za ku gode Allah ya ce za mu ƙara wanda ba su gode ba kun ga yadda Allah ya nufi ko eh لقد قال له في سبعين جيلا لقد كان لسبع في مساكنهم آية يا الله يا سيدي جنتان عن يمين وشمال كلوا من قربكم واشكروا له عودة بيضاء ورب ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي كل خمر وعسل وشيء سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا كذبا فهل وهل يجزى يجازي إلا الكفور ذلك أجل جزيناهم ذكر أجل نعمة نعمة تكوتي الله يجمع كما بنا جزيناهم بما كفروا فهل يجازي وهل يجازي إلا wanda الكفور ke takawa mutum ya buga cewa abin da ya shi za ga zarar ba ta da ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم Allah يرجعون ya ko duk abin da zai ya faru a bayan kasa Allah ya kuɗe da ruwan kowa bima ka sabata yi lillahi ni zai ka ba da mijina amidu na man yarda na to yana Allah ya ce za a ba za ku gode ni'imar ya karuwa sai ku fitirce kuma Allah ya dauke wannan ni'ima
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون subhana ɗarfinan sarki ya tabbata da sarki Allah allazi kalaqal lawad sarkin da ya halicci kowane abu sun fi biyu a filabu sun fi sun fi sun da haka Allah ya yi shi kullu a baki ɗaya min ma tumbitul arab da abin da yake tsiruwa daga ƙasa min al-rubi na ƙwayoyi wa gairiha daga nan sa wa min anfusikum kuma a karan kanku haka ne sun fi ne ne dukura akwai mazaje wa inasin da mata wani ma la yana wani abun ma da ba ku sanin ba ma duk kana biyu ne wani abun kun sani wani abun ba ku sani min al makhluqat al ajibati akwai ababan halitta na ban mamaki a nagari ba baki wanda ba ku san su ba kamar ana tono zaitar a Nigeria ya ka gani an fito da wani dabba ko in yi shiru wuta yake fitar da bakin sa ba ku san irin wannan ba a garin sama an sanar da irin wannan a ƙarƙashin ƙasa to duk irin wannan abubuwa ne na baƙi wanda ba sani ba garɗin ruwa ko halittun da har ka gaba rayuwa ba za ka san su ba tsakanin sama da ƙasar ma na yanzu akwai wasu abin da baka isa ka sani ba a saman bakon baka sani ba suna ne wani abin kiwonsa da rana yake yi wani na yin da gana rayuwa da rana wani zai kwanta sai da dare zai fita Allah ya ce a halitta mu kun san wasu abin wannan ma la ya alamuna wasu abin baka sani ba daga cikin ababen da muka halitta wa وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مجمون Allah ya ce wa ayatul lahum al-layl Allah ya ce ga ayoyi nan ga dare ala qudratul azimati ku duba ayan Allah mai girma ku duba girman Allah na zulul layl mu ne muke shiga da dare minu nahar ga wuni sai za mu tsaya wannan yayin kaga ita wunin mazlimi na tayi duhu in da ki ruwa zulal tayi da cikin duhu والشمس تغرب مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم da Allah ya ce ku kalli rana tana sama ta hudu kuma ta danka duniya sau dubu da ɗari ɗaya ta gari tana gudanya ila ashiri za ka yadda min jumlatul aya tana daga jumlar ayoyi lam aya ta lokara ko ta aya daban wani kamar kazalika ita ma wata haka take ne mustaqarin la tana nan tana tafiya ga matabbacin ta ayi ne lakin in da je matabbacin ba ta fice ba bari ku ji inda take zuwa makana ta sakiru bi wa huwa makanan tatal arshi duk rana in kaga ba ka ganin ta ta je gargarin al'arshi fatasjudu fi sai ta yi sujada a gargayen al'arshi kullu lalatan kowane dare inda gurubiya yayin faduwar ta fatan samir ta gidan fi yi daulun laili tana zuba da nan sai ta ji tsawon dare fa inda zuhurin lahari yayin da kuma rana zai bayyana yiwa gana da lafiya mata ilimi bi an taɗa la'anin maɗali ya ta fito daga mafitarta sai za ka na akirin zaman idan ƙarshen zamani ya zo layuwa gana da ba za a mata izini ba fi dole min mashariki ta fito ta gaba ba mai tsari da haka a ce da ita irji imi na haife ji iti ki komo ta yadda kika zo faɗin lamina na magar sai ta leko ta yammaci wa hada huwa sayi inda ahalar sunna wani hadisi ne ingantacce a gun malaman ahalar sunna wai wa yi duhu abinda zai karfafa wannan fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li abi zar fadan da manzon Allah yana ga ya Abu Zar hina darbati shamsu yayin da rana ya fadi ba a ganin sai manzon Allah ya ce a ta dare ayyana ta zamin shams a ba zar yanzu kafin inda rana ta tafi kala sai Abu Zar ya ce Allah wa rasulu alamu قال من ذا الله يقول إنها تذهب إذا تاتفي حتى تسجد تحت الأرض ذات سجد قرقيم الأرض ويستعذن تنم إذني ويوزن لها أمة إذن ويوشك للي إنا جن أن تسجد آيان ثم من ذا الله يقول إنا جن ينزما تطور بهم تتنازل الله تلالا duk wanda ya bar koyarwar manzon Allah ya halaka kana rana ba ta faduwa ba ta kaza kaza manzon Allah bai aka ba ga yace ka ga yanda ta jaka ce tana gargan al'ada yace yanzu magana nan da nake kai yanzu ba na ga ta dora goyen ta tana da Allah al'ada kuma tana sama da saman ba to kai amfani da rana iya da ka ganta lokacin da ta zama ba ka ganin ta ka yi aiki da faɗan manzon Allah ka ji a nan da yi ganin sai ka dace wani sa'adun yanzu ma na ji an tasjida fala ya kuma limina wata sami da bala'i in dan nemi izini a wani lokaci zai zo ba za a mata izinin fa ya kara da ta ce irgi in na yi dubi fa da na min magaribiya sai ta lego ta yammacin fa gane ga kauli ne faɗan da Allah ya ce wa shan ta jaru wa shan ta jaru bi mustaqarin laha zalika taqdirul aziz alim kila wani kauli inna shamsu bil layl ita ya dare da rana tafiru tana tafiya wata hiraku tana haskaka alal alim da ukura wasu mutanen nan alal arab da mutanen duniya wajen kuna la na rin ko da mai san haka ba wa hada qawlun da ba wannan ko wadan masu hikima ne wai wai da ma qala wal fuqaha abinda malaman duk suka faɗa in ya karfafa wannan inna lawqatu kam da lokacin guda biyar ne tattalu suna sabawa duk tilabil jihati da sabanin zuwa wannan wayi da lafiyoyi faƙad ya kulle magaribu inda na haƙiƙa mu magariba a gunmu inda na magariba yana kawar cewa inda na gunmu asar la'asar ne inda la'asar na abin wasu faƙad ya kulle laili inda hum su kuma dare a gunmu sa'atan sa'a ɗin yana faƙad wajen da malamai suna saɓani da isha shi ne idan a wannan yayi faƙad da larabci a hannu ba su da ce bisu kudiya da faɗuwar da wakalatin shafiya shafiya tana ce wa faƙa umar malikiya ya ƙidar mu ana ƙaddara mata zuwa ƙarabin bilad da mafi kusancin gari ilayhin izuwa gare su wai salluna suna sallanta walau ba da ko da bayan rana ya fito inda mu abin su to sama za su ambace ta ada an ada in war mutu a nan kaga da farma garin su bi zalika wa alama ƙara wuri kuma shine abin da malaman hukuma hikima suka faɗa wanda ne ba a ban malamai suna sabanin biyu musa kare shamsu ina ne na tabbacin rana fakila wani ƙaunar suka ce huwa in tsirawar duniya idan duniya ya ƙare rana ya ƙare wa kiyama za ta zuwa ga tayin kiyama wakilin wasu malamai suka ce musa karin ɗannan huwa siruwa tafiyan sa ne a cikin manziloli hatta tun ta yi ila musa karwa har ta je matabbacinta allace la ta jawo da huwan da ba za ta ƙetara ba ثم ترجع زيد كومو الى اول منازل يا اذا بركم منزلولن وكلا وانا قول من تدار وادن نهاية يعني ما تداني ارجبا وانا دو كان دبي سماي بس في سيد عزام من بدرا ونهاية الهبوط يا دو كما قرن فاتي وانت دوش تاي عزام من تاري to Allah kuma shi ne masani wani kamar kaddarna hu wani kamar kaddarna hu manazila hatta adakar urjuhi qadim Allah ya ce wani kamar kun ga wata da rabu da karanta da ruwa ta ce kamar wannan ko kuma ka karanta ta da fata wal mansu shi ne wanda aka masa nisa bi fi'il yufassiru ma ba'dahu qaddarnahu Allah ya sanin kaddara ta min harfi sayri ta inda take tafiya manazila tana da manziloli samaniya da iruna manzilan manzilanta ita wata 28 ne fi zamanin wa irina lailatin cikin dare ashirin da takwas min kulli sharin a kowace wata wata tafiyar lailatai wata tana buya kwana biyu a gaba in kana shamsu in kana shahar talatin yawan inda yadda zai bi kwana talatin wannan mutum wata yana buya dare daya in kana tis'atu wa irina yawan idan watan zai yi nutsu ya zama kwana ashirin da tara hata adabi a kiri manazir ya fiye ko makwallon manzilolin da jira'il aini a ganin ido kal urdunin qadi ka udin kamar itace ne na mashari idan a taka irin na baka idan an tambasa shi fa inna hu yarqa sai zama ya tankwara wa ya taqawwasu ya zama sirri wa ya zama ya sirrin sai ya kankance la shamsu yanbaghi la الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك la يسبحون shamsu yanbaghi bai kamata da rana ya sala bai sawwaka wa ya sirri ya inganta ba la a gare ta ce an tudrigal kamara rana ta da wata fatan zama mahudin laili a dare dai rana da wata saɗu wannan bai kamata ba wannan laili barantana a ce ita dare sabiƙin nahara a ce ta riga wani fala ya ci kawai in kirayi ba ta zuwa gabanin ƙarin ta kullum dukkanin su tawuni ne a wani an da murafi kullum ne min shamsu wani kamar wannan da ranar da wajen da taurarin kowanne rifa da kan Allah yake yana cikin nasa balakin yasbahuna ne ko mutabir yana jira wa yasbahuna ai yana nutso yana tafiya yasiruna nuzula yana tafiya nazalu an sauke su manzilatul aghlaya a matsayin masu hawan kula wa ayatan lahum وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون wa ayatan lahum Allah ya ce aya ne da zai ala qudratina da ikon Allah amalla zuriyatu mu ne muka dauki zuriyarsu ai qira'atun zuriyatihim ai abawa iyayensa al-usul na asali fil hulki a jirgin ruwa shine safinatu nuhi na annabi nuhu al mashahunu ababan sukawa da mutane ne al mawdu'a da wanda aka suka ta da dabbobi da mutane
وخلقنا لهم من مثله ما da يركبون wannan jirgin na annabi nuhu yau an waye gari wa kana kalalan sai muka halatta wa al'umomin na sayyidina rasulullahi min misali misali sai misali fa laqad nuhu misalin jirgin annabi nuhu huwa ma amilu yau ga an aika da jirgin ala shakali ya kamannin sa ne su na jirgin za sigaran kanan wal kubaran da da manya bi ta'limin Allah ta'ala da sanarwa Allah ma yarkabo nabi yadda ake hawa kowa ya je uzurin sa وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم wa ينقذون inna sha'a da Allah ya ce da mun so nubrikum da mun bilmiyar da kuwa ma ija- duk da ma samun jirgin ruwan sai Allah ya bude kogin da jirgin yayi kasa za mu iya haka fala tariqa lahum ai muka muku haka da ba ku samu wanda zai cece ku ba wala yunqazuna ko ba mai tsamo ku yanzu na wanda zai tsere da ku إلا رحمة منا ومتاع لدائم abin da ya sa maka barka ba halakar da ku ba illa rahmatun min na sai dai rahama ne a gare mu wa mata ni lahin za mu je da ku dadi ba wani lokaci la yanzu ba mai tsere da ku illa rahmatun na lahum sai rahaman wa tamti'ina da jin dadi da muke muku iyawu a gare su bil zati da jin dadin su ila in qira'i ajalihim izuwa qarewan ajalan su na'am وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهبون wani ma kila lahum yayin da muka ce da su ittaqu ma bayna aydikum ku kiyaye abin da yake nan gaba gare ku min azabar duniya na azabar duniya ka gairi yin kamar wani zuwa ma kalma wanda abin da yake bayan ku ba min azabar akhirati na azabar lahira la'allakum ba da banza ba turamuna ko Allah ya ji kanku a arabu sai suka bijire suka yi imani وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها وما مردين
تأتي من آية بعد ذلك يمس دوت آية با من آيات ربهم دغ آية أبنجدين إلا كانوا أنا مؤذون سيدي سن كسن سيدي ونم آية مؤذون سنة ما سبجري و وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا لهم يعني دغ براء قال كبراء كبراء الصحابة fakiran sahabbai yayin da suka ce lahum da zo an bi ku ciyar alaina a gare mu mimma razaqakum Allahu min al-amwal daga abin da muke azarta muku na dangane da dukiyoyi kalan da zina kafaru za ka zai inda suna kawar cewa suna faɗa lil da zina amin ga wanda suka yi imani in ce za a biyan da ne yi musu izgilanci a nufi yi mu mallan da da mu ce mallan da Allah ya so a dama huda mun ce fi mota ido kuma za a cikin wannan ƙudiri na ku inan tun ba kowa ba ne ku ai ma an tun fi kaula kuna na zalik ma mota ido kuma tare da wannan ƙudiri na ku illa fi da lalin mubin sai dai kuna daga cikin bata mabayyani bayyana wani tasiri kubri ana bayyana kafircin ku mawqiyan azim wa ma'auka mai girma wa yaquluna mata hadha wa'd in kuntum sadiqin wa yaquluna kaje suna cewa majana alwa'd wannan alƙawari bil ba'd na tayin kiyama wai yaushe ne in kuntum sadiqin idan ku masu gaskiya ne bi cikin wannan labari da kuke labartawa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan taquhum wa hum yakasimun قال تعالى الله يسعي ما ينظرون با كما yake saurara muku ba ma yanzuruna ba kuma yake saurara muku illa siyata wahida tsawa ce guda da wani yana fakatu isra'il ita ce busan da isra'il zai al'ula ta farko ba a kan ana ta akulo za a riƙe hakunu wa ya yakasimun rike kuna masu rigima shine ya kasu mun bita asalu asalansa ya kasu mun ne na kana harkata ta yi za ta cire ya talanta ila alkhai an kai kan hakarin ne dubo wa urbimat fi sabi kuma kan nazar da yadda cikin sabi ai abin da ake nufi ai yanzu fi gabanakin ana kuna masu rafkana bi takasin kuna rigima wa tatabi'in da bibiya wa akalin da ci wa sharbin da sha wa gairu zalika wa fi da wani karatu ya tsafin nuna kamar yadda rubuwa ne ai ya tsafin mubarakun ba shayi yana rigima da shayi fa la yastati
لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ai duk wanda yake kafirin ya bai imani da Allah ba wato duk lokacin da mutuwa ya zo masa fala ya sabi yana to ba zai samu damar wasiya ba ai in na mutu a ba wani a ba wani ba damar wasiya an yi su ba zai samu ba wani ala iyali wani ko ya ce a mai da yin gida ya yi ban kwana da iyalansa ba zai samu muna zuwa kana kasuwa ka ce a kai ka gida ka yi ban kwana da iyali babu wa shigalahu bal ya mutu na biya inda suka gane su anan za a gane rayuwar ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون wani muka da tsoro duk lokacin da aka yi busa cikin ƙaho huwa ƙarnar na faƙatar sa ita ce busa ta biyu lilbasa ga tayin kiyama wa bayyana na faƙatar ne tsakanin busa ta farko da ta biyu arba'in da sunat shekara arba'in da sai zawon ai almaƙabburi na a wannan yare wanda suke kabari min al'adisadi za za za wake jikunkuna al'ubur na ƙauriya larabin izuwa ga ubangijin su yan sirena suna masu fita ya karje na suna da tabi siratun da gaggawa ana nufin inda ubangiji yake قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدنا من وصدق المرسلون qalu za ka ji kafirai suna faɗa ya litan biyu wai na kai ta mu halaka na kai tan halakan mu shine mazari la bi ila lahu min labdihi za mu wani fi'ili daga labarin man ba aka lara da ce waye ne ta yi min marqadina daga barcin mu marqadina makwanci li anna ya kano bayna labaqatayn domin zuwa tsakanin busa biyun na limaini suna barci lam ya'zubu ba a musa ba hada da ba aka kago wannan tayi mallan yau adadin ramani shi ne abin da Allah ya alƙawari wasa daga biyar murtari na manzanni zai zarkata sai qara'u yana la yanfawu sai su yi imani yayin da la yanfawu hum al-iqraru sai su tabbatar da cewa a lokaci kaza ne yanzu ne ta yi kiyama wanda manzanni zai faɗa a lokacin kuma la yanfawu hum al-iqraru wannan mulkin bai amfanar da su wakila ya ƙara da wani zalika ana gaya musu ne sai a ce da su
إن كانت الناس واحدة فإذا هم جميع لدينا مدرون wani ma gano ba komai ya kasance tare da su ba in lafiya ta waya ta kasance tsawa ce guda ɗaya sai za mu cewa su jami'in da dana dukkanin sa a nan gare mu mu da muna za a amurta da su gaban Allah
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون sale a wannan wani ne la ta da nan nan sai ba za a zalunci wani malam bashi da wani abu ba wala ta zai wannan kuma ba za a saka wa mutum wani abu ba illa jaza amma kuntum ta amaluna sai dai sakamakon abin da ya kasance ka aikata shi za a gani a wannan rana إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون inna azabul jannati kun ga wanda suke yan aljanna a wannan rana a yau a wannan rana zai shugulin suna cikin shugali bai su kone da gani ka karanta shuguli kuna da daure ganni kafa waran mu ko ka ga ganni kafa ruwa ka ce shugulin amma zai anan na daga abin da yan wuta zai gani ma ya talazzazo na bihi na abin da za ta ji daɗi kabdi rayin ibkar kamar kawai da budurci na budurwai la shagala a bayan shagali ne ta abu na biyu wanda ba su yawa ana a cikin sa ba ne anal jannata la na saba biya ga aljanna babu wahala cikin ta in fa yana suna na'imuna suna masu nirantuwa
وأزواجهم في ظلال على درائك متوسعون kuma su suna mubtada da wa azwajin da matakun fi zilalin suna nan a cikin inuwai ai jam'u na zillatin au zillin kabar ai la ta fi buhum shamsu ba za su je wani shuwala shuwala na rana ba alal araiki suna nan akan kushin kiya jami'i ne a rikata huwa saririn shine karaga na gado zai gina da cikin sitirin awal firishi biya ko kuma shimfiɗa na albarma daga cikin mutaki ona sun ke yin gida kamar zane mutanen ala sun ke yin gida na hungiya فيها فاكهة ولهم ما يدعون wannan yan aljanna biya in dai an zai ga aljanna fakiyatan duk wani ababuwa da suke marmari kayayyakin marmari wanda aka sani a nan duniya don da ba sani ba da Allah zai ba su wani wani biya kuma a gidan aljanna ma ya da wani da abin da suka yi wuri za a ba su suka manna da suka yi wuri za a ba su
سلام قولا يدعون salamu da dan ya ce assalamu aminci ya tabbata a gare mu kaulan wannan magana ne bil kauli kabar mun rabbu rahim daga ubangiji ne mai jin kai bin ya kulu lahum Allah zai ce salamu alaikum aminci na ya tabbata a gare ku ينجاب اليوم أيها to المجرمون ana wannan rana ga yan wuta suna guri ɗaya ga yan aljanna ana tare sai Allah ya gaya wa mala'iku ya ce ya kulu ya ce wanda da yau ba kowa ne a yau ayyuhal mujrimun kowa ne mujrimin a ware a in da dai sai a tsayanta su an da mummuni na gani mana inda ibtila da yan biyu yayin da suka cuɗan ya Allah sai a ware kafirai da musulmi kafin ka ce wani abu duk mummuni an ware ya je da zirr kafirai ma an ware ya je da zirr da kikirin haka Allah zai ce a ware daga an ware mutum ɗin nan in dai ba cikin mutanen kirki aka ware ka ba sai dai ka ga ido duk ya ci ciko idan ya koma kwari da aka wani ka a cikin masu bakin fuska ai ko ba yanzu wajen gadon mutum ya san nan aka bai zaɗa yi wanda kuma aka wani yi daga cikin masu fararen fuska fuska yana shoki sai ga murna ko ba yiwuwa ta ke sai ka ji ka koyi haka Allah zai ware su Allah ya ware ni daga cikin bayan sanar da rigari kar Allah ya ware ma cikin marasa rabo don albarman shugaba jagoran mu sai da rasulullahi Allah ka samu na daga cikin yan aljanna an zo ware wannan Allah ware ma cikin nagari to yi da Allah ya ce ranar wariya tana zuwa على مأهد يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطان bayan Allah ya ware shi a duba a kalle duk da za su wuta wajen a na ma hadi wai ku din da ma ban yi alƙawari da ku ba ai mun yi alƙawari da ku ya bani adama ya ya ya annabi adama ai abin da zai ga muku din ne kuka yi biyu yasa aka ware ku anan
أن لا تعبدوا شيطان zan biya ku bani adama ba zai alƙawari da ku ba an yi alƙawari da ku mun gaya muku akan harshen manzo da muka aika mu mun yi alƙawari ku daina aikin nan ku daina bauta a yanar Allah mun gaya mu Allah ba ba mun ce ku daina biyan umarnin shedan ba la ku ku mun gaya mu kar ku biya masa amma da ku ba sa ba to da an ware ku da bakaƙen fuska innahu lakum aduwwun إنه لكم عدو مبين gaya muku cewa shi ke nan makiyi ya gare ku a bayan bayan al'adawa da mun gaya muku adawa ta ba ɓuya yake ba bayyana adawa yake a tsakanin wanda yake rigima da babansa annabi adam zai so mun gaya mu ku daina biyan umarninsa kun biya masa to yau ga inda zai kawo inna yau da ujin da hun إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير kun biya maka mun hana ku Allah zai ce ga hinan zai ja ta hujjar ta zuwa wuta kuma dole da kuwa ciki ba ku isa ku ci ba
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم gargadi wa an ibuduni wa haduni wa adiuni mun ga muku ba ku bauta mana ku dayanta ni ku bi ni amma ba ku ba da gaskiya ba haza wannan magana da mun ga muku siratul mustaqim tabarki ce mabayyaniya tsayayya da kun bi wannan da kun tsira ولقد ضللتم جبلا كثيرا Allah ya ce أفلم تكونوا تعقلون yanzu a yi abin da ya faru a gaba Allah ya bai ishe ku ishara ba mu halakar da wannan mu halakar da wannan wani kat haƙiƙa a ranar ku ba batarwa ba ne Allah ya halakar jibilan kafira halitta mai yawa shine jibilan halitta kalakan jam'i ne na jabil ai kaman qadim ne zikira ta da ranar bai Allah ya ji halitta nawa muka halakar kafira ma fi yawa ba ku ba ne adawa sun tafi samudawa tsundumawa duk wani bai shago yara ba yanzu yau kuna nan a bakin wuta sai Allah ya ce a ba lam takunu أفلم تكونوا تعقلون
da wayancan da muka yi ba zai sa ku yi hankali ba ku hankalci mana ku bar biye umarnin shedan ku koma ku bi ni yanzu wa aka halakar da wannan halakar da wannan sun ki Allah a ba lam takunu yanzu a yi ba zai sa ku yi hankali ba adawatu ba za ku yi adawa da shaidan ba wa ilalahu aw ma hala bihi min al'azab fatu'minuna da ku imani ne wa yaqala bil akhirati ala ya ga abin da za a ce da su bayan irin wannan bayani da aka musu mai tsananin هذه جهنم التي كنتم توعدون tun da kun ki bin umarni na na ce ku daina biya wa shaidan ba ku daina biya masa ba na ce makiyin ku ne ba ku yarda ba na halakar da wannan na halakar da wannan ba ku hankaltu ba to sai a ce yau kuma hankali ya zo muku saboda haka hali yi jana ku kalla sai a musu haka sai ga ta nan baka irin Allah ce kun tuntuwa duna ita muka muku alƙawari biya ita za ku yi ga a nuna mutane wannan magana fa ya hutar zafi yau kafirin ya haka ya kalla ba zai ƙara mai da ido ba mana tana rubuji za a fito da ita da ragama dubu saba'in kowane ragama ɗaya yana hannun bazaba ne dubu saba'in amma ya kawo hari ba duk ya zo da su sai ta kwaye kamar mutum miliyan ta haɗe sannan zabaniya su koma su rige ta sai Allah ya ce da kafirai ta za ta nan dai sun za a sa ku hadi jahannama da tekun da mutuwa duna ana gama maganan ba daɗewa za a yi ba. daga nan kuma ga yi- ga lokacin shigan yayi تلوها اليوم بما كنتم تكفرون
izinawa idan ai ga kona su a lewa ayo kamar ka ce da Allah mai dalili ya ce ba komai ya haka wanzu ma kun tunta goro ai sun kafirce in sun je wuta abin da aka gaya musu aka gaskiya ne ya Allah ya ce اليوم نكتب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا halin يكسبون nan dan kana da kaudin baki Allah ya ce sai mu rufe bakin magana babu alima ya ce ba ala huwayi Allah ya ce za mu yimke bakin kafirai li qawlin daga dan wallahi ma kun rabbuna ma sai su ce wallahi والله ربنا ما كنا wallahi مشركين ne dai Allah ba za mu tsara tara ka da ta an rufe baki ma bale ka faɗi magana sai ka daina ganin kana da baki in ka ga har ana baka izinin magana magana ce mai kyau insha Allah ya isa da kowa in kana da za ka iya kare kanka da baki an hana bakin magana yaya za ka yi ba ka ga dabbobi da mutane irin ka ai ana su maganan aka yi da an so su yi sai su yi sai ne Allah ya ce a ran nan sai mu rike bakin nasu wata kallimuna aidihim mu yi magana da hannayen wata ya da arjulun kafafunsu su ba da shaida wa gairuwa bima kanu yaksubuna da abin da suka aikata fa kullu urun kowane gaba da ka gani yanki ku zai urus a wannan rana bima kadara minu da abin da ya gabato zuwa gare shi walau na sha walau ولو نشاء لطمرنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون walau na Allah ya ce da mun ga dama la da mun sala da mun shafe idanun ai maganta da da mun sala da ba aka yi da mun sala haka idan ma goyi ne zama sam dandam gurbin idan ma zai zama babu yi ne la'amaina da mu makantar da su ɗamsa wajen shafewa fasta ba ko ibda da rawo zai gaggawa siralar da ta barki ai ɗari zahiri na wanda za su ka are da kuma al'adar idan suka yi ne za su tafi akan tabarkin su kamar al'adar da sai mu shafe idanu فأني كيف يعلم يبصرون لا يبصرون هنا لا يبصرون ولا يبصرون ولو يشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مليا ولا يرجعون ولو يشاء الله يسد عمو سوما لما زدنا الله يسد عمو شعب الخدمات سرادة دم شعب ثم ما يدفع بيني وكان زي وزن ما يدفع على هنزرين أو إجارة قال الله يسد ما يدفع مرمرة alama makanatihim a wannan gudun wa bi jira makanatihim ai jami'i ne na makan bi ma'ana makan ayyuka a gida da gungun za a iya musu ba fa masa dawo miliyan ba su da ikon shudewa su tafi wala yanzu na ba su da ikon dawa lam yaqdiru ala zahabin wala muji ba su da ikon tafiya ko na dawa da Allah ya ce da mun ga dama da mun musu haka wa man nu'ammiru nanqusu fil khalq afala taqilun wannan amirwa ba Allah ya ce gari nan ba mu musu duk wani abin da nake za mu musu ba nu amirwa duk wanda muka raya yi bai ɗani da ajali aka ba ka tsawon rayuwa nan kullu Allah ya ce muka tauye ka dukkan kif sun karɓe halatta yanzu a she ba zai saka ba Allah ba da kana yaro ka zama garje mai ƙato yau da gobe shekaran ka je tamanin malam ka zama ka zama kamar yaro tsoho in ka kula duk ya tauye duk naman da za ka je sai dai fatan yayi kyau amma naman dai ba zai ƙara irin na saramantaka ba kayyinka yana ƙara kaɗan naman ka yana kaɗan jikinka yana zama kaɗan in tsoho ya tsoho hannu ɗaya ma sai ka ɗauke da fashan shi ya lalacin da yake saurayi haka bai maka to Allah ya ce ga nan mun ba su dogon rayuwa sun zama tsoho ƴan tuko halittarsa ta ragu ƙarfin ya ragu Allah ya ce yanzu wannan sarƙaru da ya kuna ba da uwaɗi shababa ra'izan haraman mutum ya zama jatu agana yanzu a yau wannan ba zai sa ta ke nuna kuɗi hankali ba alƙadir ala zalika sarkin da yake da iko akan haka ba ala ma'lumu sananne inda hu anan gare qadiran yana da iko alal ba'd da ya tashe ku fa yu'minuna kun imani mana da wa ma allamnahu shay'a wa ma yanbaghi wa ma annamna wajira suna ce da qur'ani waka ne Allah ya tsaya wa ma annamna nabi ba mu sai da manzon ba mu sai da manzon Allah shirin waka ba rabba ne da kauli lamma anna atabi min suna ce abin da aka zo da qur'ani waka ne ya tsaya ba mu sanar da shi waka ba wa ma yan bagi mai bai kamata a ce manzon Allah ma yayi waka ba in huwa laysa allazi atabi illa zikru wa qur'anun mubin ba kuma bane abinda manzon Allah ya zo muku da zikirin wa'azi ne to qur'ani qur'ani ne mabinin mazhirin ila hakam mai bayyana hukunce hukunce wa gairi da wani misali tun zira tunzira man kana hayyan wa yaqra qawlu al-kafirin ba da banza ba ni tun zira domin kai gargadi ya muhammadu da alqur'ani bitai wa ya ko yin zira ko tun zira bitai ne man kana hayyan ga wanda yana da hankali ya aqilu in ka bi rayuwa mai hankali ya aqilu ma yukadibu bihi wanda zai hankalci abinda za a yi magana da shi su waye ne aka ce wannan mu'minuna su ne mu'minai wa yuqal qawla wa yuqal qawlu ala al-kafirin wa yuqal qawla magana ga yawo daba nan yin azaba ala al-kafirin wal kafir to in kalmai yaji na su kafiri an kwatanta su da kamar mace ce la ya kuluna ma yukat idan ba za hankalin abin da ake magana da su awalan yara ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Allah ba daukakin zai ji awalan yara wai a dauka ku sani bane izbanu na litaqarini na tabbatarwa walwa wannan dakilatan alaya an shigo a gare ta anna khalaqna lahum mu ne muka halitta musu wa fi jumlatin nasi daga dukkanin tarurrukan mutane mimma amilat aidina daga abin da muka aikata ne da hannuwanmu amin lahu Allah ya ce mu muka yi mutum bila shirikin ba wani wanda ya mai muka tarayya da yi mu ne muka yi aidina da ikon wala da irin ba wanda ya taya wa Allah a cikin halittar da zai ya ce Allah ba zan taya ma kai kai ne ya kaba Allah ya ce wala ma irin ba mai ce mako ba abokin tarayya mu muka yi al'aman da dabaru mu muka halitta dabbobin nan da muke halitta ba wanda ya zo ya taya mana ba wanda kuma ya taimaka mana yal ibnu wal baqar wal ganam fa hum laha malikuna amma an waye gari Allah ya mallaka muku su rabi'una kuna aban mallakawa a gare ku duk girman da kun sai ka hauta wuya sai ka saba sai da can kana sama malam wanda wuyan ma ya ga dama sai ya kai ya kai duk kawar saniya sai ka hau in ka ga dama wasu magun faɗan suke hawa saboda Allah ya hore sai a ce ga wani yayi hawan ƙaho ba hawan tozo ba ba hawan ƙaho ƙahon ma gurin hawa ne mutum banda Allah Allah ya hore mutum rago zargin karan wannan kaga dama shi kenan da abin da kake so Allah ya ce rabi duna muna hore muku su wa zalalna wa wallaina adam fa min yaqulu wa minha yaqulu wa zalalna mu ne muka hore muku su ai lokacin da ka sai shanu guda biyu ka nemi itacen wuya ka ɗora ka haɗa ƙarafe ka ɗaure wuyan ka kawo hancin a huda a kewaye a ɗora a sa mahaɗan hanci guda biyu sannan ka ɗora masa bagajin yana ja a je nan a je nan nan gaba kuma shi kenan a hankali sai ya horo kuma kowane sa ya san hannunka idan wanda kake ɗora ya dama kamar da ya hagu ba zai tafi ba wanda kake dora ya hagu idan ka bai da hijaba ba zai tafi ba hannunsa bane kuma amma yau ka daura wannan anan gobe ka daura wannan anan jibi anan to kuma kowanne ka daura ya hannun kowanne sai biyu idan ka je kana kuma hankali kafin su saba kana dan jan igiyar nan kana yi kana hada da karfinka nan gaba idan sun horo sai ka daina igiyar ka dai zaka ja su biyun duk sai su yi kwana wannan ma ka ja igiyar sai yi kwana nan kuma ka ga dama kana kan amalancin kana zaune in za ka yi rubar ta baya sai ka fito da igiyar ta baya nan ma ka fito da igiyar taba duwawu wanda ba zai zama sai ka ja bindin da ƙarfi kuma a nan a nan kwankwason ka kana jan amalansan da baya da ƙarfi kana ja wanda kuma wuyan ka zai fita a itacen nan ka fito ka tura shi ya shiga ciki ka ja gani a hawa daga lokacin da suka saba shi kenan kana kai ma kana bugda yi kenan sai ka dinga yin baya shi na hore Allah ya ce ni na hore kuke haka in ba da haka ba kun yi sabon ba na karfi ba ne amma wai ta ga mutum yana tura bandin sa ya tura ai kaman sa dai ma ya fi karfin ka Allah ya ce wannan abin da ne yayi ba za ku gore mun ba so masu raguma haka za su gore raguma in sun ce ya kwanta ya sani shi ya kwanta in an ce tari ya sani sai ya tashi Allah ya ce haka muke muku masu awaki masu raguna in lokacin kiwo ya damuna yi kana sun cewa zai dinga bin ka jeji idan wannan ya sa farin kaya wannan ya sa farin kaya ragon naka ya gane mai ragon zai bi ba zai bi wancan mai farin kayan ba yi mana in kowa doka man ku goma kayan ku iri ɗaya kun baje kuma kai zai bi to yi ne Allah ya ce wa zalalna ha mu muka hore muku ba ba dan yardan mu ba za su bi ku ba wannan horon ba dabaran ku bane wa zalalna ha Allah ya ce mun hore muku su duka lahu gaba da fa mun raqubuhum a kowanne za ku hawo kamar raquma imana raqumi sai ku hawo saniya ku daura mata kaya ku yi labtu da amalanki wa min ta akuluna wasu kuma sai ku ci kamar su raguna kamar su shanu sai ku yanka Allah ya ce duk wannan yardan mu ne in ba da yardan mu ba ku kalle ga ganin ido ai ido ma mudu ne ai ko sa ne wannan in ba gode maka yi ba akwai abin da za ka ji kunya yi kai mutum in baka sani ba in kana ɗaure shi ta gaba ta kaka dai in ka wata ya taka ka in kai ɗan ƙaramin hannu ne yanzu nan zai gani abin kunya ya samu da kai amma mu da muka san yadda abin yake shi kenan ba ma magana daga ya taka ka ba ka jin ya kafa ai shiru za ka tsaya sai yi za ka dinga motsi ka daure ko idan ka yana kuka daga ya ɗaga sai ka ɗage amma kana jin ya za ka jin ba fata a yin za a taka ka ba a janye ba shi ne za ka lallaba shi ya janye sai ka janye kai shi ta wanda ya taka ka jan kabon ka ba za ka iya yi ba ma amma a ce wannan shi kake sarrafa shi ka za yi gudu ka yi yadda ka ga dama da Allah ya ce ai daga mu ne ai wa zalalna ha fa min arqu wa min ha yakuna wa lahum fiha wa lahum biha manafi'u wa masha Allah ya ce duk daga dabbobin nan wala mun biya mana biya akwai amfani fa kamar raƙuma ma da amfanin su akwai sufi akwai raƙuma irin na wasu ƙasashen akwai gayin raƙumi mai yawa to Allah ya ce gayin nan yana amfani ku yi bargo da yi da sauransu ko baya da wannan ma ila yau kayan raƙumin kadai idan yayi ana zuwa ajiya sa wuta yana maganin iska fitsarin raƙumi kuma in je jinyan da kai ya kawo ba kana sha yanzu za ka warke sirrin ka ji abin da baka sani ba eh fitsarin akwai amfani kuma nonon raƙumi ya fi komai ma amfani kana shan nononsa kana yawan fitsarinsa a yanzu ne sai a ga kamar allura ake maka eh kamar allura ake masa kuma Allah yana son mu da rahama kuma haka yawon nasa ma akwai abin da ake da shi kaji kuma idan za ku yi ɗaki fatan ma za ku iya yin ɗaki da shi kuma bayan ruwan da shi yake sai akwai tanki a cikinsa yana tafiyar sati biyu bai haruwa ba wannan ciki in ya ya yanzu zai ya ta akwai gun da yake ajiyewa akwai wanda zai amfana akwai inda zai ajiye na razak a ciki ɗaya wanda ya zai yi wa buhunsa amfani daban wanda ya koya a cikinsa daban haka yin sa'a yake tafiya sati biyu in yi matsuwa cikin nasa yake shan kayan sa'a eh na wani gurin zai matsa sai ya koma gurin huhun ya jika yi kenan ba ihirwa eh da akwai rizab da tankin da raƙumin yake koyewa cikin nasa Allah ya ba sai a daɗe wannan tankin kuma kai ma mutum nan kana buƙata in ka baza wannan tankin sai ku sha ruwa to wannan dai abace mai faɗi saboda haka Allah ya gaya mana ga wani yake cewa wala hum fiya wala hum fiya manati wa man sha'a amfani fa a cikin raƙuman nan fa saboda da kun saba hawan raƙumi ba za ku hau mota ba duk wanda ya saba hawan raƙumi akwai daɗi ba irin mota ba inda za ku amfana da wanda kuke sha a fara ya suru Allah ya ce duk wani abin da na muku yanzu a ba za ku gode mun ba a ga wanda ya lillahi adatan la'allahum yunsaru Allah ya ce yanzu a she ba za ku gode mun ba ga wannan ni'ima a gare ta ku yi imani ai ma ba na abin da kuka aikata wata gaba su zargi min dunin lahi wani Allah alihatan gumaka a sinama ya abuduna ha suke bauta wai da Allah ba da banza ba yin saruna ko za a ce muke su yamna'una min azabi Allah ta'ala ala yau za azabar Allah bi shafati alihatihim da ceton gumakan su bi zalihim da riya wasu la yastadi'una nasrahum wa hum lahum jundun mudarun ba su da iko alihatihim gumakan naku nazalu manzilatul uqala'u an ajiye za a matsayin masu hankula nasarahun taimakon su wahum ai aliyatun da gumakan nasu min al-aslan da su da su gumakan naku da hum jin da duk rundunoni ne bizani sun dauka ba su taimake ku mu da nuna abin halittarwa ne finna daga wuta ma hunta da su gaba da na asa sa wuta fa la yuzinka la yuzinka qawluhum Allah ya ce dole za ka taɓa zuciya rasulullahi kaulun faɗan su laka a gare ka lasta mursala ka daina damuwa wa gaira zalika da wannan wannan inna na Allah inna na ala wa ma yusiruna wa ma yulinu Allah ya ce inna mu ne na ala muka san ma yusiruna abin da suke koyewa a cikin haƙƙin ka suke faɗa wa ma yulinuna da abin da suke bayyana min zalika wa gairihi wa najajum alai za mu zakaya da abin da suka aikata awalan yarani الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أو نغير الإنسان ويشم باقا جنيني كدوة متمنين آسي دوائلي الله يكدو باقا آسي دوائلي شيني الإنسان متم أنا خلقنا mune wa muka halitta mutum fanji Allah min rubatin daga dugo na mani ila an sayyara lahu shadidan qawiyya muka mai da yi mai tsanani mai karfi sai za huwa kasirin sai da ya zama mai rigima ne kasirin mai tsananin husuma da na gare mubini yana bayyana mana husuma bayyana fi na bayil ba ya je gaban manzon Allah ya je makabarta ya dauko kayin wani mutum ya zama bari fat a gaban manzon Allah ya murdake ya murdake fure ya zama kura kayin ya tare yanzu Allah ka zai ta da wannan shi ne Allah ya ce yanzu mutum shi bai san da mani muka yi shi ba yanzu a yi da mu yake rigima yake kuma bayyana rigima gare mu wanda raba lana wanda raba lana masalan wa nasiya kallata wanda raba lana masalan Allah ya ce mu ne muka sanya muku misali cikin wani mun za muku misali wa nasiya kallata amma yanzu yana cewa ya Allah zai tada wannan ya manta da ya halittarsa da Allah ya yi ne nuna da mani وهو أقرأ مثل أول هنا ما مجي باقي مثالا قال قال من يريد العظام وهي رميم قال آسي دوائل يتيب الرزاق الله من يهين إزاما waye ne zai raya ƙahi wani ramimin alhali ta riga ta rububbuge ai baliyatan ta rube walam ya kulbi ta rube fada da sha lalan ismin domin suna ne ba sufa ba ce wanda ya aro annahu akaza azamar ramimin ya liki ƙahi rububbugege fafatahu ya turmuje ya hure ya da manzon Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لا ترى يري الله هذا بعد ما بلا ورم yanzu kana ganin ubangijin ka zai raya wannan bayan ya rube ya rubuge faqala sallallahu alaihi wasallam yace waya da kula kallaru bayan Allah ya raya dan kuma kai ne sai ya yi dabba kai wuta shine sai Allah ya ce da ya kulli wuyal yuhyi alladhi anshaha awwala marra sai da ya mutu yiya wanda zai raya ta allazi anshaha shine wanda ya fara da kayin awwala marra tun farkon marra wa huwa wa huwa bi kulli khalqin alim wannan miji daga gani ba ma wai mutum ba wa bi kulli kalgan dukkanin halatta makalukin alimu masani majmulan wajen tarawon mutumin da rabawa kabla kalbi kamun halittar sau ba da kalbi da bayan halittar sa masani ne ba ya mantawa irin wannan abin da yake fita cikin damunan nan mai yawa da Allah yana sanar da su kuma akwai dalilin da ya sa suke fita kada ya samu an barya a jikinka akwai dalili kai ne baka san dalilin ba eh amma akwai dalili kanka a jikinka Allah bai bari akwai dalili kuma Allah yana nuna hujjoji kala kala yi mana wani a jikin wani ma aka yadda kuma zai gama rayuwarsa ga kanka in ya tsani ya za yi kenan san ko ya ci ko kar ya ci hidiyar ya samu abinci ga gargata in ya samu ya tsani a jikinka ya gama shi shi Allah ya masa ni'ima kai ne kake taba ta kan nema ran da yunwa ya dame kuma ya bar wata zafi daɗi ai ba ka ganin zafi a jikin mai yunwa ba sai ka koyi ne in kana jin yunwa ya fi jin daɗi mara yunwa ba ya gargata ai Allah haka yi shi wani a jikin ka yana rayuwa kai kuma kana cewa wai yaran su to su wayannan ba su ne sun samu abinci haka rayuwa take wani da wani wani ba wani ma kuma Allah ya gargata rayuwa wannan yi ne alamu haka zafi kiyayi ka zai ƙanana ƙanana kowa na kula da su a cikin su wanda ya haihu ana masa murna su ma aka mutu a junan su sun sani yadda kai kake rayuwar su ma haka ne sun zo sun yi gara ne su waye ne babu wani babu wani babu ita kuma kafin ma da wayannan su sun zo wani da wani da wani wanda suka mutu duk sun sani to ruwa duk yawan nan nasu da kake ganin ɗaya mutu sun sani sai sun yi jimami na wani ya mutu amma masu mota yan sun zai gani ana ta takawa daga sanya na turu ruwa da wanne na ta kai ba kai ta sadaka akwai aiki a lahira a rai ne da zai ne da kai ya yi kowa da hanyar sa ko to kuma ba dan duniya kai kada ya kai duniyar nan ba ne wani abu da muka manta da yi duk abin da zai sani jin ɗan abin da ba ka tunani sai sa ka aljanna bayan ya abuwa min da zai tambaya ba na ira haka ji a dalilin ya abuwa min da kai ga aljanna sai ce kawai shi abuwa min ya zo ni dai na tambaye ubangiji da ma mun tambaya na ce a dalilin wannan wurin da zai na Allah ya ga Allah tabarin da kwallafa ma ba karba ba rubuce rubuce da zai musulunci ya kace a wannan ai ka san kai sai da dai abuwa min da ya ce da Allah ya ubangiji ni dai abin da na sani na lada gaba ɗaya ya ƙare sai dai ya jira rahamarka Allah ya ce ba wata rana ka ɗora alƙalami a kan tawada kana rubutu da ka koma ka ɗosuno tawadar za ka rubuta wani littafi sai wani ƙuda ya zauna a kan ruwan tawadar sai ka ce Allah sarki ba zan saurara a ƙudan nan ya sha ha kai ya ce da wani mai za ka tare ka ce gaba da rubutu to wannan saurara wa ƙudan da kai mu ma a yau a dalilin albarkan ƙudan mun saurara maka albarka ce wannan guda kurin shi ka ci ka gani rubutu ba zai yi sai da ku da dan shata wada yi da Allah ya ce alfarma wannan mun yabe maka da abin da kai yanzu mutum a dalilin me ya ga aljanna to kuma akwai wani sarki mun samu labari shi in mutane suna tafiya yana tare ka zai ce zo ka bauta zo ka yi wa gunki yanka idan ka yi wa gunki yanka zai tsare ka ko kaza za ka yanka a gunki ko a kuya ne ka kasan sai kudan ya tare mutane guda biyu shi sarkin ya ce ku zo ku yi wa gunki yanka suka ce a mu ba mu da komai suka ce a mu ba ku da komai ai ba a barin gunki haka ko kuda ku yanka wa gunki ku sa yawo a nan ɗin ku kuda ya zauna sai tsayin ya sa yawo kuda ya zauna yana nan sai faɗi ya kai kuda haka sai to ka tsira kai bai ce gaskiya ne ba zan iya yanka gunki kuda ba yace to kai ya kai a dalilin kuda wannan ya shiga wuta a dalilin kuda wannan ya ga aljanna kuma abu haru da a dalilin kuda Allah ya masa rahama ko huwa bi kulli khalqin alim shi Allah da gaihi duk abin da ya halatta akwai dalili wani ya ji albarkacin kuda yana sanadiyar kuda ya ga wuta yana sanadiyar kuda ya ga aljanna to da abin da Allah ya fa yana sanar da kayansa
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون allazi ne zargin da ja'ala lakum ya sanya muku min jumlatin mal daga jumlar mutane ya halitta muku ja'ala anan halitta ne min shajar daga itaciya al-akrar kor al-mari shine itacen tumfafiya wal ifa marik shine jirman kun san itacen jirman ko yawwa kula kula ko wal ifa daga tumfafiya a kullu shajarar ko duk itace na duniya duk ice in dai za a yi wannan abin a sa haka to wuta zai fito ilan inabi amma banda inabi shi ne wanda wuta za ya fito eh inabi ne kadai amma duk ice na duniya za a fidda wuta to Allah ya ce abin mamaki ba ka ga itacen koren koren ice ba zai fita sai yi wannan ruwan ba zai kai wutan cikin icen ba ka gane ne yi ne na ga itacen kore ne lemu ne ba wuta zai fito to kafin ka fitar da wutan ai dama wutan yana cikin ikin ko to ikan danye ne dan tsayin takan ya kai mana ai da wannan bature ya duba ya firji friza yi mana ka ga ga wuta sai da wutan ma ta zargi zai yi sanyi a wutan baya sa dalilin ya tafaka tafafa ya zama kamar wuta wutan ne zai sa ya yi sanyi in ba wutan baya sanyi sarki ne iko da wutar za a dafa ruwan ya yi sanyi da wutar aka dafa ya yi sanyi an ga dama da wutar za a dafa wutan ya yi zafi da wutar za a dafa ruwan ya yi zafi wani gurin kuma da wutar za a dafa ruwan kuma ya yi sanyi kadirin alama shau shi ne Allah yake cewa ni ne shagal al'akarar nara sai za an tuhu إذا أنتم منه توقدون akwai da ko inda kuna rura wuta daga ciki ta kada rura kuna rura wa hada dala ala qudat wannan yana yi da mai da ikon Allah Allah da ba su mutane biya mu fa inna hu jama'a dini min al ma'i sarkin da ya hada tsakanin wuta da ruwa wani kan yaba da itace fala ma'u ya dubu nar wutan baya kai ruwan baya kai wutan wannan nar ko kuma yi wutan tare da kai baya kona itacen أوليس الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس وهو الخلاق العليم awane da wai shin bai- ba shi ne ba bai zama allazi kalakar samawa jama'a sarkin da ya halitta saman nan bakwai kudu ba da wal araba da kasu ma azumin ma tare da girman kudu ba da Allah ya yi kudu da girman ku wannan zama da kuke ga ba haka lamarin yake ba sama na daya na biyu ya fi na daya na uku ya fi na biyu na hudu ya fi na uku wannan rana da muke gani dai tana sama ta hudu kuma daga nan zuwa sama na ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin ma tafiyan shekara ɗari biyar ne wal arba Allah ya ce mu muka yi ƙasa ƙasan nan kafin ka je ƙasa ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar ne ma azare yanzu Allah ya ce ku duba girman wanda ya yi wannan dai bi ƙadarin ai yana da iko ala an yaka daga misalin ya halarci mutane ƙanana irin al'una su mutane su tafi da cikin ƙanana kafin ma ka ce komai Allah da kansa ya ce ba ne gaskiya ne huwa qadirun Allah bai iko ne ala zalika zuwa ga wannan azabar wannan bane dan ba wani ne ya faɗa ba shi ne da kansa yace bane sai da aka yi sama aka yi ƙasa wai kai mutum kana shakkun za a yi ka ko ba za a yi ka ba ai da girma ko na wuri hana da sama da ƙasa na zai wahala da Allah halittar kuma ko sun tayi da bai ba abin da ya zama aka ce kwana yi da dan mu gane yadda lissafi yake eh da kalmar hukumar hukumar Allah ya yi wani kala shi Allah yi ne sarki mai halitta alkasiru mai yawan halitta halittun Allah Allah ne kaɗai ya san su amma mafi yawa sun fi yawa a ruwa halittan da yake ruwa ya lanka na tudu sau tasa'in da tara ai abin al'ajabin Allah gaba ɗaya na cikin ruwa Allah ya koya ikonsa malam mutum ya ji tsoron Allah rayuwa ce ana yin ta da irin yadda ya so yanzu abin mamaki kifi da rage ganin sa da yana numfashi yi a zo ka kalle a ruwa in dai ruwan mai kyau ne za a ga yana haka wani abu eh yana haka yana haka to numfashi ne kamar kai da kana jin numfashi ka gani kuma idan ruwan ya gurbata ya gurbata to a lokacin sai a ɗauke numfashin daga nan zuwa nan a mai hanci shine ko su kuke ruwan ya gurbata kifi yana fidda bakinsa numfashi yake in ya ga ciki zai mutu wannan ruwan baya jan numfashi da yi numfashin kuma ya koma yana amfani da yi da iska idan kuma ruwan kalau yake ka ɗauki bi ka fita da yi fili aka fita da kifin fili in dai ruwan kalau yake to nan dan da nan kuma to kif zai haɗe to hankal ka dai inda yake numfashi ba zai daɗe ba kuma zai mutu ba zai daɗe ba kuma zai mutu to kaga wannan ya isa aya a cikin nasu kuma Allah ya nuna aya irin sun mun jirya ka duba dai kana ta bayi girif hannunka ya mutu shi ba wani abu da zai kare kansa in ka duba bakin shi numfa man jari bakin ba haƙori ba kaya wanda zai cuce ka wannan shokin din shi Allah ya bayi makamansa da shi zai kare kansa kare kai ne yayi sun karɓa za kuma ka bar su da ƙayoyin sun suka yi kaka kaka sai su je maka ciwo bayan kayan kuma kwansansu da ka gani na jikin da kake bawon to in zamanin zafi ya yi inda ta roɗa ruwa zai kewaye da ni ba zai yadda ba sai a taɓo yana nan a taɓon nan yana nan a taɓo muddin ya ruwan zai janye to yadda ka gani ce ya dangasa a kan a taɓo ya dangasa a kan a taɓo in ya je can ƙarƙari ya buɗa ya buɗa ya buɗa sai ya yi fili ba ba to in ruwan koyon ne daga nan daidai dududu karewar ruwa bakinsa wata uku to wata uku nan yana cin taɓon gurin yana cin taɓon gurin shi ne abincinsa idan taɓon ya ɗau alaman buyewa Allah sarkin iko sai ya yi dabara ya takure kansa ya jawo jelan bakinsa daga ya sa jelan nan a bakinsa zai wata uku kurin jelan yake ɗan tsotsa yi wannan yanki yankin jikinsa baya karewa ai in dare yankin zai taso sai tsotsin je nan kadan yankin na da kuma zai masa abinci sai ya haƙuri kuma an jima ma ya tsotsi je nan ya tsotsa bai wata uku dai dan yanki yankin nasa ya yi shi har a yi ruwan sama daga an yi ruwan sama ko bai taɓa inda yake ba sai saki je nan eh kullum zai ji wani irin gumi na wani irin wato jiɗi sai ka ga ya san wani gumi yake na ya gane ruwan sama ya sauka ana nan kuma daga tabo ya zo kogi ya ci yake nan kuma sai a rayu da yi da kunkuru wannan suke shi kunkuru shi ma in ruwan ya tabi yana cin tabon yana cin tabo to muddin ya ga tabon da yake zai wannan tabon da yake kai ya ga lalle zai buye to sai ya bar tabon ya koma ya fita biri ya fita jeji yana neman kwaro da wani abu yana ce in kogin ya zo sai a koma kogin gaba daya idan ya yi kogi yi taɓo to ruwan da yake yi a yi kunkuru ruwan kogin shi da yi yake numfashi idan ruwan ya ƙare sai bar numfashi da ruwa ya koma yana zan iska yana rayuwa da iska Allah ya yi su daban-daban sannan akwai karar ruwa su ma da irin wani irin su marar tarihi su ma da irin wannan rayuwar suke rayuwa amma ba wanda Allah ya ba juriya ne da da cikin su irin tarwada babu shi a girma kuma babu irin gari babu irin bargi wannan babu irin wannan da ya mun barkariya to wannan a girma ba ya so to kowane kifi da abin da aka masa kuma sai wannan kifin wanda yake tara kifaye wa kwambani yi shi kogin ya kogi cikin sa zai kumbura ya kumbura ya zama kamar ganga duk kifi suna kewaye shi to yi ma rayuwarsa daban irin wannan halittun Allah a zaƙiban Allah yawanci yana ruwa to in kana zuwa ruwa ka ga abin mamaki to Allah mun gode maka Allah mun gode maka ne Allah yake cewa Allah Qur'ani subhanaka Allahul alim Allah yi ne masanin halittarsa alimu kuma yi ne masani da abin da Allah ya halitta
إنما أمره إذا أراد شأنا يقول له كن فيكون kuma amuru jama'a kun ga sha'anin Allah idan arada shi a yayin da Allah yake nufin zai samar da wani abu kalama shi zai halitta wani abu ba sai sauka yin tsira ba an ya kula lahu zai ce da abin ya kun ka kasance kafin wannan kaula ka ya ɗure mu a ra'a sai ya kula ba mu abu wanda tattafe yana tsakanin kaula kan da mu a ra'a sai ga babu abin ya kasance ai ba ya kone babu abin ya riga ya kasance ba wa ya kone فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه wa ترجعون subhana karkar tsarki ya tabbata allazi bi yadihi sarkin da yana ikon sa malakutu mallakar kowane abu bi yadi da hannu da iko ai malaka zidatul yawa an ƙara wani na malakutu din wata wanda ta dan na ƙari ne mini mubalaga saboda kaiwa matuƙa ala qudratu mai iko ne ala kulli shay Allah mai iko ne akan komai wa ilayhi turja'una zuwa ga Allah za a mai shi mu turaduna a mai shi mu fil akhirati ala akhira ta tumtum ta cika ta ta ga daga fi fasali yasin mun gabatar muku da dama falalan yasin na cewa Allah ha kalbul qur'an zuciyar qur'ani ne ko wajen zalika Allah isa mara ala wa hadani yake kuma yasin ya tare ɗayan ta Allah ورسالة دمانزانك والعير بتاعي القيامة والإيمان بذلك ده إيمان دون متعلق بالقلب وجد عتاب دوتيا فلذلك دليل هو أن إذا كنت سميت قلبا دوتيا ومن هنا أمر بقراءتها عند الموت لر كما من يؤمر من دم يتسلى متين يذكر كرم متوى أكرم في أثوه على لما يجد ممتي ليكون قلبا يزم دوتيا قد أقبل على الله تعالى أن جبات الله بإتا wani za mutum ya juyo amma su yaro da abin da ya wani ce ne to gara ana karanta ta inda wa nan gare ma ya guda da biyu wata saboda ƙara ƙarfin imanin ya yaƙinin da ta kankancewa to jama'a ɗaya da rabi yayi muka yi sallah sai mu dawo ayi fi firin layi sha ɗaya Allah ka mana gafara eh gurin kwanciya a barcin ai na'iru ne a nan ne waye ta damu da gurin kwanciyar mu suna barcin ne shi mai sharhin ne ka